بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم الى البر اذا هم يشركون wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana irin halin da kafirai suke da shi na idan sun shiga yanayi sai su koma zuwa ga Allah idan ko ba su shiga yanayi ba sai su dogara da kuma kansu su yi su yadda cewa kuma kansu su ne allolinsu su ne masu taimakonsu amma idan suka shiga wani yanayi to sai su jefar da kuma kansu kuma zuwa ga Allah shine Allah tabaraka ta'ala yake ce mana fa idza rakibu fil fulki idan su waɗannan kafirai suka hau ainihin jirage na ruwa da'u laha mukhlisina lahu din sai ka ji suna kiran Allah suna masu tantance addini ko ko kira din zuwa gare shi suna nuna cewa babu mai kwatar su babu mai ceton su sai Allah tabaraka wata'ala sun manta da gumakan su wayansu sukan shiga da gumakan ma cikin ruwa cikin jirgin ruwan amma idan jirgin ruwan ta shiga wani yanayi to sai su jefar da gumakan su koma Allah shi ne zai taimake su kamar idan a cikin wata aya din za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa hatta idza kuntum fil fulki wa darayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'atifun wa ja'ahum mawju min kulli makanin wa dhannu awhida bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad-din haka ne to a wannan ayan nan take tabbatar da halaye guda biyu kenan idan sun kasance a cikin jirgi a lokacin da iska da take kada jirgin wato iska mai kyau mai daɗi din nan wanda take kada jirgi din to sai su ringa farin ciki da halin da suke ciki a cikin jirgi da hankalinsu a kwance suna kafircinsu to har sai lokacin da hatta da tarihun abihun sai idan iska wadda take mai tsanani wadda take kada ainihin jirgi a cikin ruwa ya zama ga igiyar ruwa ya zo ya mamaye su ko ta ina sun tabbatar da cewa za su halaka to nan sai ka je suna kiran Allah suna kiran Allah akan ya kwace su kuma idan ya kwace su za su zanto masu godiya gare shi to amma idan ba su samu kansu a cikin irin wannan halin ba to sai zama suna ta shirka da Allah tabaraka wa ta'ala to shine wannan ayar ma Allah ya ce mana fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din sai za suna kiran Allah kira na irin wanda yake tantance ibada zuwa gare shi daman akwai kira wato na godiya ga Allah akwai kira na shiga yanayi na hali na bukata to idan kira ne na gode wa Allah shine za ka ga mutum idan ya zo hawa abun hawa sai ce subhanallazi sakkara na haza wa ma kunna lahu muqrinina wannan ya zama da'awa ce ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma wanda take na bukata to shine irin wannan wanda kafirai suke yi bukata ce ta sa su sun tabbatar ba za su samu mafita ba to bukata sai ta sa su kira Allah don saboda damuwa to akwai wanda kuma zai kira Allah saboda tantance ibada zuwa ga Allah din tabaraka wa ta'ala dan Allah ya tantance a kira shi a ambace shi a bauta masa saboda haka zai eh lautina mukhlisina lahu din to wannan shine kira na Allah din wanda ya bambanta za a kira saboda godiya da ni'imar da Allah ya yi ita ce da'awatul hamd kenan akwai da'awatul iltirar ita kuma bukata ne zai sa a yi shi akwai da'awa ita kuma ta ikhlasi wannan kuma saboda Allah ya cancanta a kira shi sai sa a kira za a kira shi sunan kafirai da'awatul iltirar ne damuwa ne da bukata ce ta sa su suka yi suka yi da'awan da'awatun ikhlasi alhali ko ba ikhlasi ba su ne suna neman tsira ne kawai to shine Allah ya kamanta wannan yake cewa da'awullah mukhlisina lahu dina suna masu ainihin tantancewa suna kiran nasu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya yaye musu halin da suke ciki falamma najjahum ila al-barri a lokacin da ubangiji ya kubutar da su zuwa ga sarari jirgin nan ya zama iskan nan mai mana iskar da za ta kifa jirgin ta kauce ba ta kifa jirgi din ba to daga nan sai ga izahun yushriku sai su koma kaman da ko da musulmi ne ma sai ga yayi wata shirkar da ba ta kafurci ba yanzu misali mota ne ana cikin mota sai wani abu ya shiga cikin mota da sai ga kowa ya koma ga Allah ana ta'addu'a a ta'addu'o'i duk addu'ar da mutum ya sani sai yayi ana samu an tsira kuma an bida motar ka direban nan ba don ya iya mota ba mun faɗi kaga kenan an kauce ke da ka tabbatar babu wanda zai tsira da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala to da aka samu aka dan tsira kuma sai a dawo su ga direba ya yi kaza ko kuma a Allah ya taimaka eh tayan dai ba ta yi kaza ba sai ga an kawo wani abu an raba shi to ga wannan shi ma an bar Allah amma ba irin na kafirai din ba to su amma kafirai su kuma idan suka tabbatar sun fito din to sai su koma kan goma a kansu da abin da suke su bar Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah yake ba
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون سورة كافرون سنة يمكن ليكفروا بما آتيناهم domin su kafirce da abin da muka aika muka a muka ba su na daga ni'imomi suke yin haka to Allah ya ce wa ya tamatta'u ko wa ya tamatta'u su ji daɗi ba dai duniya sai suka zaɓa ba suka bar Allah to su ji daɗi akan wannan bauta da suke na gumakan nasu amma dai fa sau fa ya'lamuna da sannu za su san ƙarshen abin da suka aikata za su ga abin da zai biyo baya
أولم يروا أنا جعلنا حرمنا منه ويتكتب الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يرون جعلنا حرمنا مدا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله تبارك وتعالى يتجاوز عن مكة كفر مكة yace awalam yarau shin ba su gani bane ko ba su sani bane anna ja'alna haraman aminan mun sanya shi wannan gari na makka ya zama ha wato hurmi ne amintacce wadda ba- hatta ciyawar da take cikin garin mai aikin hajji an hana shi ya taba tsuntsu ko wani abu da mutum ya gani ko dabba ta farauta a cikin garin ba ya da ikon ya taba ta ballan da na dan adam ba su ga irin wannan karamci da muka musu bane an yarau anna da anna haram aliyan wa yutakhatafu an-nas min hawlihim kuma ana ana kauce mutane a gefensu ana kashe su ko ana ainihin ribatarsu ana mai da su bayi amma dunahun ban da su mutanen makka ba su ga wannan ba ne an amintar da su ga shi nan da ila da quraish ila fi mu'idata shitari wa sayf fal yaqulu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah da tabaraka wa ta'ala duk ya faɗa cewa garin makka ya amintar da shi amintaccen gari wanda yake kuma babu yunwa a garin babu tsoro duk Allah ya amintar da makka to su waɗannan kafaran maka ba su ganin wannan ni'imar da Allah ya musu ne su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam afa bil batil yu'minuna yanzu yu'minuna a yu'minuna bil batil yanzu za su imani da gumaka su bari imani da Allah bi ni'matillahi yaqulun za su zanto sun kamu wa ni'imar Allah ba za su duba nimar Allah su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai da haka yayi musu ga alherin da Allah ya musu yake ga musu
فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء عليه في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين الله تبارك وتعالى يقول ومن أظلم وانين في ظالم كم أي لا أحد أظلم باب وقت في ظالم ممن افترى على الله كذبا daga wadda ya kirkiri karya wa Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya fi wannan zalunci ya ashraka bihi yayi ta ya hada Allah da wani to duk wanda ya wannan ba wanda ya fi shi zalunci shi abin da ake ce masa zalunci az-zulmu shine naqlul haqqi min sahibihi ila ghayrihi shine ka cirato haƙƙi daga ma'abocin haƙƙin ka karɓi wannan haƙƙin ka kai ma wani shine ka yi zalunci to su kafirai babu wanda ya kai su zalunci saboda Allah shi yake da haƙƙin ya cancanta a bauta masa sai suka ce gumaka ko wani Allah su ne abin bauta ba Allah ba kar kenan sun cire haƙƙin da Allah yake da shi sun ba wa wani shine na cancanta a bauta masa shi ne Allah yake cewa ai babu wanda ya zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya wa Allah tabaraka wa ta'ala aw kazzaba bil haqqi ko kuma shin akwai wanda ya zalunci ne babu wanda ya zalunci kamar wanda ya ƙaryata gaskiya menene gaskiya shine annabi Muhammad shine alqur'ani wannan sune gaskiya wadda babu wanda ya fi zalunci kamar wanda ya kare ta wannan gaskiya ne lamma ja'ahu yayin da gaskiyar ta zo masa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma alqur'ani alaysa fi jahannama mawwal lil kafirin yanzu makoma ko ko matabbata bai kasance bane ga kafirai a cikin wutar jahannama ai ma'ana kenan makoma ya tabbata a cikin jahannamar kafirai saboda su nan ne wajen zaman su tunda sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce والذين جاهدوا فينا tari waɗannan wanda suka yi ƙoƙari suka yi himma suka yi mujahada a cikin haƙƙinmu suka bi mu suka bi ka komin su zuwa gare mu to Allah ya ce lanadiyannahum subulana hakika wallahi za mu shiryar da su zuwa ga hanyoyinmu da za su samu tafiya zuwa gare mu wa inna Allah sami Allah lama musulina yana tare da masu kyautata aiki ita wannan aya wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa inna Allah lama musulin aya ce da Allah tabaraka ta'ala yake nuna mana cewa duk wanda ya kokari ya koma zuwa ga Allah to Allah kuma ya jibinci ba shi shari'a zai shirya da shi hanyoyi da yawa sannan yana nuna mana cewa hanyoyi na zuwa ga Allah suna da yawa wadda za ka samu biyan bukata ka samu saduwa da Allah shi ya samu Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ka kada ka rena aikin alheri komin kankantarsa saboda shi wannan aikin alheri komin kankantarsa zai iya zama sababin samun biyan bukatun da zuwa ga Allah tunda an samu mutumin da ya samu kare yana cikin tsananin kishi yana ta zazzare harshensa bai samu ruwa ba ya nemi yadda zai yi karen ya sha ruwa da ya sha yadda karen Allah ya ce dalilin wannan ya ba shi aljanna kuma mun sani an samu mace wacce ta hana kyanwa abinci ta samu abin da za ta ci ta ɗaure ta a dalilin wannan ta shiga wuta shi yasa abin sura ta nake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamr ku ji tsoron shiga wuta ko da da tsagin dabino ne ana komin kankantar aikin alheri kar mutum ya rena shi hanya ne na wajen samun shirya da samun aljanna a wajen Allah ta baraka wa ta'ala akwai bawon wani bawon Allah da aka taɓa samu cikin bayan Allah ya yi ibada da yawa salloli ne ya yi aikin hajji da yawa ya yi ainihin azumumuka da yawa ya abubuwa da alkhairi da yawa ne ya yi sai ya rasu bayan ya rasu sai wani bawan Allah ɗan uwansa sai mafarkinsa sai ce masa wani ya labarin haɗuwanka da Allah ya ce ka haɗuwa da Allah akwai wahala akwai wahala sosai ya ce ai da ƙyar ya samu ya sha sai bai faru ya ce ai ubangiji ya tambaye shi me ya zo da shi yace ai ya zo me yayi yace ai ya yi salloli banda na farilla ya yi na bilbili shekara kaza yana yi sai Allah ya ce ba karba ba ce sai me sai ya ubangiji banda aikin hajji na farilla na yi aikin hajji sau kaza ya faɗa da ni da yawa yace ba karba ba yace sai me sai ce ya ubangiji banda azummuka na marilla na yi azummuka da yawa a watanni da yawa a rayuwata sai sai ban karba ba dukkan aikin alherin da ya yi duka sai ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa kowanne sai Allah sai bai karba ba Allah ce sai me sai ya ubangiji yanzu kan duk abin da na sani na yi saboda kai ya ubangiji sun kare yace sai ya sai sai yanzu kan ubangiji sai yadda kai sai Allah tabaraka ta'ala sai ce kana tunawa wata rana ka zo wucewa a hanya ka ga kaya akan hanya sai ka kusar da wannan kayan saboda kar ta cuci bayina ya ubangiji na manta yace to inda ma ka tuna saboda wannan ne zan baka rahama to ga kenan aikin alheri komin kankantarsa kar kai tunanin cewa kai mai yawan zalla ne kai mai yawan azumi ne kai mai yawan kyauta ne kai mai yawan aika hai a shi Allah ba a masa garaji ba a masa wasa shi Allah baya wasa ba a masa wasa to da haka shi yasa kullum bayan Allah su kullum a tsorace suke yi a cikin harkar Allah yasa in ga tarihi sai na abubakar radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kamar Huzaifatul Yamani ne ya gaya masa munafukan Madina duka ya ce wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne duk ya gaya masa su an ce sai na abubakar ya karrafi wata rana ya zo ya zo wajen sa yace ina manzo Allah bai sa sunana a cewa ina ba da daga cikin su ta ni manzo Allah bai gaya masa kaga me yasa saboda ba sa rena ba sa ganin cewa ayyukan alkhairin da suke sun sha kullum ana son mutum ya kasance bainal khawfi wal raja kullum kana tsoron lamarin ubangiji saboda Allah shi ba wuta da aljanna duk kayan sa kuma kowa bawan sa ne da ka duk inda ya saka ba zalunci ai mun faɗi me ake nufi da zalunci shine ka kira so abin da abu na mutum na ma'abuci misali mutum ka ba ka dauki wannan abun ka ba wa wani sa ba shi ba to wani kaya ne ba na Allah ba dan adam din na Allah ne wutar ta Allah ce aljanna ma ta Allah ce kowa duk inda ya kai ka kayan sa ne to don haka ayi mujahada shi yasa anan Allah tabaraka ta'ala ce duk wanda suka yi kokari suna ta kokari suna neman shirya zuwa ga Allah Allah ya ce za mu shiryar da su hanyoyin mu to shine kenan ko ta wani bangare kai kokari ka ga cewa kana himma kar ka tunanin cewa ai ka samu kaza kai ka gama a'a lamarin Allah ba haka yake ba daman su wajen samun shirya wajen Allah tabaraka ta'ala malamai masana Allah suna cewa akwai al-mahabubul muradu akwai al-muhibbul muridu shi al-mahabubul murad shine wanda hadara Allah ita take son sa shine al-mahabubul murad hadaran ita take son sa ita za ta fisgo shi ta jawo shi idan ta jawo shi yazo to sai samu mujahada kuma to sai ya doro akan lanahdiyannahum subulana shi irin wannan shine misalin sa za ga wani babu wani aikin alkhairi da yake yi babu wani kokari da da yake yi haka kawai Allah zai zai ba maza shari'a sai ga ya dawo to daga nan ne zai fara kokari ya fara kokari har ya samu biyan bukatun abin da ake ake so saboda daman Allah yana cewa Allahu yattabi man yasha'u ko Allahu yattabi ilayhi man yasha'u wa yadi ilayhi man yunib daman Allah shi yake zaba sai ya zaba ya jawo to sannan sai ya baka mujahada to idan wannan shine ake ce masa al-mahbubul murad akwai al-muhibbul murid shi al-muhibbul murid kuma shine mutumin da shine zai ta kokari yana ta neman aikin alkhairi yana ta neman aikin alkhairi yana ta nema yana ta nema ya ta kokari ya ta kokari har ya iso wannan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana to kokarin da yake ta yi har ya zo ya riski abin da ake bukata ne to irin su sune ma'ana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila bima alima allamahu Allah ma lam ya'lam idan mutum yana da kokari akan abin da ya sani na ilimi na rayuwar addini yana ta mujahada yana ta mujahada daga nan zai ta samu karuwa Allah zai ringa sanar da shi wasu su ilmoman da shi ba shi ya neme su ba amma Allah ne ya sanar da shi ya zama magana ayan nan da Allah tabaraka ke cewa wattaqullah wa yu'allimukumullah cewa ta tsoron Allah ku tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku ilmu ma da yawa to samun ilmin to shine in ka zamto kai aiki da ilmin to an samu biyan bukatar abin da ake so wannan shi yasa sufaye bayan Allah suke ba da saboda a baka istighfari kaga mujahada ce a baka la ilaha illallah a baka ainihin salatin annabi ka tayi ka tayi kaga mujahada ce za ka ta ta yi kana ta kokari kana ta kokari har zuciyar ta ka tawanku ta zo inda ake bukata har ka zo makami na ma'arifa na sanin Allah tabaraka ta'ala wanda idan ba ka samu wannan mujahada ba ba za ka iya ba shi yasa ko da makiyan wanda suke sufanci ne in ya gansu in dai mutum yana yin sufancin to ya san mutum bawan Allah ne sai dai ce shi bai yadda da fahimtarsa ba ko kuma yana yin wani abu daban amma in an ce masa ya nemo bawan Allah mutumin kirki to zai su fili masu sufancin nan sai dai yan ɗari kunna amma shi bai yadda ba shi ba zai yi ba amma dai ya san su mutanen kirki saboda ko yaro karami ne idan yana yi sai ga Allah ya kimsa masa wani hankali da wani tunani irin na manyan mutane saboda ya ɗauko hanyar da zai sadu da Allah ta baraka wa ta'ala akwai mujahada kenan yana tsayi yau ya yi gobe ya yi ya tsayi har ma askaran da aka bashi ya zama yana tsorawa a kai ba asalin askaran ɗariƙan kaɗai ba kaga wannan kyawun zuciyar ne zai sa shi ya ta ƙarawa da kansa ya ta ƙarawa da kansa kullum yana kan salati kullum yana istighfari kullum yana karatun alqur'ani to wannan kaga wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muslimin Allah ta mu daga cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ورسول مكية وآيتكم وكنكم آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
سورة الروم مكية وآية ست وتسعون هكذا نعم تسع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أرض الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أي الله أمرك فلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنهم أنا أصنع تنيي نفسي shine babban jihadi jihadi da takwabi ba shine babban jihadi ba babban jihadi mutum ya yaƙi wannan zuciyar tasa saboda illolin da suke cikin zuciyar tasa idan bai yaƙe su ba ko ya ɗauki takwabi ya yaƙi kafirai yaƙin ba zai amfani shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo daga yaƙi ko na tabuka ne yake cewa rada'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar ila al-jihad al-akbar mun dawo daga jihadi karamin jihadi yanzu za mu tafi zuwa ga jihadi wanda yake mafi girma sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu wannan wahalan da muka sha wannan wahalan da muka sha a hanya na zuwa da dawowa din nan duka waɗannan wahalhalun ya zama jihadul asgar ne karamin jihadi ne wanne ne jihadul akbar wanne ne babban jihadi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace babban jihadi shine mutum ya yaki zuciyarsa ya raba ta da ainihin son zuciya ya raba ta da ƙarya ya raba ta da cin amana ya raba ta da girman kai ya raba ta da jiji da kai ya raba ta dukkan abin da mai akhdari din da yake gaya mana wa yarumu alaihi kadhibu wa namimatu wa ghibatu wa kaza wa kaza duka waɗannan abubuwa kusan guda 25 zuciyar ta rabu da waɗannan abubuwa to idan ta rabu da shi to nan ne mutum zai samu ya kasance cikin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ya taimake mu a mun gama suratul ankabuti za mu fara suratul rum ita wannan suratul rum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma yana makka an zabar ita kuma tana daga cikin farko farkon surori ko da yake ita ta saukari a shekara ta takwas da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mana yana da shekara arba'in da takwas kenan tana da ayoyi guda abin nan arba'in da tara ko hamsin da tara ko tana da sittin ko hamsin da tara take da su tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu a'lamu yuradihi bi zalik ta fara da waɗannan hurufin muqatta'a alifun da lamun da mimun wadda hakikalin fassararsu da ya fi inganci shine Allah shi kadai ya san me yake nufi da waɗannan alif da lam da mim din shi kadai ya san hakikalin ma'anar abin da yake nufi a kansu duk da cewa kamar Abdullahi ibn Abbas kullum ana faɗi shi da yake Allah ya sanar da shi tawili na alqur'ani sanin fassarori na alqur'ani yakan ce alif din yana fa yana nufin Allahu ne lam ƙarshen sunan Jibril ne da ya zo da Qur'ani daga Allah mimin kuma wanda aka kawo shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gulibatir rumu fi asmara ainihin mutanen rum shi su rum din nan jikokin annabi ishaqa ne su rumawa Allah ya ce gulibatir rum mutanen rum din nan su ma za su yi ba za su samu nasara gulibatin rumu fi abnal arab a mafi kusancin kasa wato yankin tsibirin jaziratul arab za su samu nasara a wannan wajen abin da ya faru a nan shine su mutanen rum mutane ne da suke da littafi suna bin addinin annabi isa alaihi salatu wassalam to akwai mutanen fari su kuma wuta suke bautawa su ba su da littafi kafirai ne wanda suke bautawa wuta to sai yaƙi ya haɗa su da mutanen rum wanda suke bin addinin nasara masu littafi kenan to da aka yi yaƙin sai marasa littafin masu bautan wutan mutanen fari sai suka samu nasara akan masu littafi mutanen rum to wannan abun sai ya dami musulmi kuma ya kamata ya dame su saboda mutanen rum masu littafi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da littafi kaga a sai suna da alaka kenan su wannan littafin addinin nasara ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da alqur'ani sun haɗu da cewa a wajen cewa mahalicci guda ɗaya ya turo waɗannan littattafan duk da cewa ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma tunda yaƙi ya haɗa su da wanda suke bauta wa wuta to kaga a sai sun fi kusa da musulmi kenan daman qur'ani yana ce mana la tajanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى su sun fi kusa a cikin dukkan kafiran duniya ba wanda suke kusa da musulmi kaman krista masu addinin nasara shi so in ka duba ma a tarihi suna daga cikin farkon wanda suka fara taimakon musulmi a duniya saboda lokacin da aka yi hijira na habasha da aka yi shekara ta biyar manzala sallallahu alaihi shekara arba'in da biyar a lokacin matsi yayi yawa a makka sai aka ji labarin najashi shi wannan sarki na najashi din nan da ake cin ta ethiopia yanzu ko aka ji labarin sa mutumin kirki ne yana addinin nasara na hakika manzala ya nemi sahabbai su je su fake a wannan wajen nasa to suka tafi kuma ya rike su hannu biyu to kaga akwai alaka tsakanin wadda suke addinin nasara da musulmi sun fi kowa kusa da musulmi a da'irar a waje kenan a wajen musulunci to shikenan to dalilin wannan su musulmai sai suka suna ta Allah Allah a lokacin da ake yaƙi din ya zama mutanen Rum su yi nasara to sai ba su yi nasara ba jarrabawa ta ubangiji sai mutanen farisa sai suka yi nasara a kansu to su kuma kafiran makka su ma da suka gane cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna goyon bayan mutanen rum masu littafi yan uwansu to su sai suka hade da mutanen farisa sai suna goyon bayan mutanen farisa tunda su bautan gunki suke wanda kuma bautan wuta suke to sai su ma suka ga sun fi alaƙa tsakanin su sai suna da goyon bayan Allah ya sa a samu nasara akan mutanen Roma to kuma da aka yi yakin jaraba ta ubangiji sai mutanen Farisan kuma sai suka ci nasara to shikenan sai musulmai dole za su bi ba daɗi sai kafiran makka suka ringa yawa musulman iskilanci suna cewa to ba gashi nan ba kun ce ya zo da littafi shi Muhammadu ga masu littafin su ma ya yi nasara a kansu da haka yanzu ka abin da ya saura sai ku sai suna gaya wa musulmai haka to abin sai dami musulmi ba sa jin daɗi to shine Allah bai saukar da wannan aya yace alif lam mim ghulibatir rum fi ardh al-arab ai su ma mutanen rum din nan za su yi nasara za su yi rinjaye su ma a mafi kusancin ƙasa na jaziratul arab din nan insha Allah za su yi nasara in ji Allah su ma za su samu nasara don a kwantarwa da musulmai hankali akan abin da ya faru gulibatul rum fi amr wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun su bayan rinjayen da aka samu a kansu to su ma za su yi rinjaye sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka
في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون shikenan Allah ya ƙara fayyacewa sahabbai su saboda su ƙara samun kwanciyar hankali yace nasarar da za su samu kuma fi bil isini a cikin ɗan shekaru kaɗan ne abin ba zai daɗe sosai ba a larabci idan an yi maganin bid'u malaman larabci suna cewa abin da yake tsakanin ko shekara uku ko zuwa shekara tara ko tsanani shekara goma shine an ce bid'u ne ma'ana shekaru ne na kusa a cikin tsakanin ko a cikin shekara uku ko shekara hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas tsanani ne shekara goma to dan tsakanin nan shine bil ulil to shikenan haka kuma Allah ya cika alƙawarin sa sai suka sake haduwa yaki bayan shekara bakwai da faruwan wannan yaki wannan an yi shekara ta takwas da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan to shekara ta takwas in ka ɗauka shekara ta tara shekara ta goma shekara ta goma sha ɗaya sha biyu sha uku manzo Allah ya gama zaman makka kenan ka an samu shekara biyar kenan to da ya dawo madina in ka ɗauki shekarar farko da dawo masa madina in ka haɗa ya baka shekara shida in ka ɗauko shekara ta biyu ta dawowarsa madina ya baka shekara bakwai to a wannan shekara ta bakwai ɗin ne aka sake wannan yaƙi din shine ma'ana Allah ya cika musu alƙawarinsu fi birki sinin kenan shekara bakwai to sai ya zama an buga yaƙi tsakanin mutanen farisa da mutanen rum to anan ne kuma mutanen rum sai suka samu nasara in ji Allah tabaraka wa ta'ala fi bismi billahi amru min qablu wa min ba'd Allah ya ce dukkan lamari ai ya tabbata ga Allah min qablu tun gabanin na farkon ma yakin da aka yi tsakanin farisa da rum farisa suka ci nasara ai lamarin nufin Allah ne lal amrun bin qabl wa min ba'd da kuma bayan an samu nasara mutanen rum suka samu nasara akan mutanen farisa bayan shekara bakwai din nan shi ma wannan lamarin a hannun Allah yake haka Allah ya nufi lillahi amru min qabl wa min ba'd amma wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun a wannan ranar da za a samu nasara ko aka samu nasara na mutanen rum suka samu nasara akan mutanen farisan nan da Allah ya ce wannan ranar kan mumine za su yi farin ciki to abin kuma sai ya zama abin da yan boko suke cewa coincidence sai ya zama a wannan shekarar aka yi yakin badar a shekara ta biyu da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama madina aka yi yakin badar a yakin badar aka kashe manya-manyan kafirai mutum saba'in an karya mutanen makka kenan kafiran makka da suke dariyan an yi nasara akan mutanen rumbin nan kaga an kashe mutum saba'in sannan aka kama mutum saba'in a cikin manya-manyan kafiran makka bayan an kashe saba'in aka kama saba'in to ana cikin wannan jin dadin da murnar musulunci ya yi karfi sai ga mala'ika jibrilu kuma ya zai sake ce musu to ku yi albishar alkawarin allah ma ya cika mutanen rum masu ma sun samu nasara akan mutanen farisa to shi allah ya ce wa yau ma'izin ya farahul mu'min sai musulmai suka ringa farin ciki akan ringa jin daɗi بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنصر الله wannan abin da duka ya faru na samun nasarar mutanen rum akan mutanen farisa da kuma nasarar da mutanen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi musulmi akan kafiran makka duka wannan fa da taimakon Allah ne bi nasrillah yansuru man yasha shi ubangiji yana ainihin taimakon duk wanda ya ga dama kamar yadda ya taimaki da mutanen farisa akan mutanen rum ganin daman sa ne haka Allah ya ga dama yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim shi wannan ubangiji Allah ba shine mabuwayi mai rinjaye akan lamuransa الرجيم من تلك يوم من وعلى الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعلى الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله القول الله كنا haka Allah ya yi alkawari daman ya yi wa musulmi alkawari zai taimake su wa'adallah la yukhlifu wa'ada shi Allah baya saba alƙawarinsa inna Allah la yukhlifu mi'ada Allah baya saba alƙawari idan ya alƙawari cikawa ke shi yasa ma yake umurtan mu mu ma mu cika alƙawari duk sanda muka ɗauki alƙawari mu cika shi ubangijin mu ma baya ainihin saba alƙawari in yayi cikawa ke wa aqu bil ahad inna al ahada kana mas'ula walakin aktsar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane musamman kafiran makka لا يعلمون باس دسن cewa alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala ne na taimakon mutanen Rum da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله تيكي بيّنا منا a nan asalin su kafurai wadda ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba cewa su kafuran duniya ba in ji allah ita ya alamuna zahira su sun san abin da yake mabayyani min alhayatin duniya daga rayuwar duniya idan an ce abin duniya ne to kafurai sun fi sanin sa su allah ya ba su ilimin sanin abin da yake rayuwar duniya ya alamuna zahira min alhayatin duniya duk abin da ya shafi ci gaba a duniya to ba aksariya duka kafirai sun fi kwarewa a kan saboda wahum al'akirafihim ghabilun su abin da ya shafi harkar lahira to su rafkanannu ne ba san lahira ba san Allah ba duk abin da yake na lahira ba sani ba amma duniya kan Allah ya ba su to shi yasa duk wani ci gaba da ake da shi a duniya a yanzu da irin ci gaban da suke kawowa a duniya a yanzu in ka san musulunci ba abun mamaki ba saboda daman Allah ya gaya mana ya ce in duniya ce tasu ce duk abin da za gani yanzu idan akwai abun da ba su yi ma ya gagare su sai ba mu mamaki in abu wani ci gaba ba na duniya in ya gagare su to sai ba mu musulmi sai ba mu mamaki saboda me yasa saboda ubangiji ya gaya mana cewa sun san duniya sun san komai to shi yasa duk wani abu da za a gani in dai na cigaban duniya ne iya gini ne a duniya za ga su ne iya tattalin arziki ne a duniya su ne iya ainihin shuke-shuken abubuwa da za a tsara bayan gine-gine su ne kowane abu a duniya za ka samu kafirai a hannunsu yake su suka san shi sai sa yanzu ko da duniyar nan ai tattalin arzikin duniyar duka a hannun su yake duka abubuwa duka inda na duniya ne to za ka samu mu musulmai aksariya rakiya muke yi sai ɗan kaɗan da Allah ya bawa wanda za su iya gogayya da su akan wani abubuwa wanda Allah ya ga dama ya ba su amma dai abinda Allah ya sanar da mu shine harkar duniya ta su ci ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun sai duk kwamfutoci da suka kawo mana da duk abin da suka kawo mana da mun ba abin mamaki mu ba ba mamakin wannan saboda da mun za su yi shi kuma wannan Allah ya taimaki musulmi ne ko da cewa su fi zurfi a wajen neman sanin Allah da zurfi a cikin addini don saboda Allah ya riga ya sallada waɗannan kuma su kuma su hidimta musu zai ga mutum a kai za ka zo ka wuce akan gada sun mu ka wuce lahiya lau amma wanda zai gadan kuma wanda ya fika ne zai zo daga daren wando ya shiga kasan gadan ya shiga cikin ruwa ya yi nan ya fitaran sai ya zo ya haɗa ma gadan kai kuma sai ka zo ka wuce ba kaga dole idan kai baka riƙe addini ba to shine baka mori abun ba amma idan ka riƙe addini ka koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to daman su Allah ya sa su su hidimta ma a rayuwar duniya kai kuma ka bi Allah tabaraka ta'ala cikin sauki ba tare da sai ka zurfafa neman duniya gaba ɗaya ba amma ba wai an ce musulmi kada ya nemi sanin ilimin duniya ba ne a'a ai shi musulunci bai son kaskanci walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izza duka ɗaukaka da daraja a wajen Allah take sai wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma sai wajen mu'minai zaka dole ne mu karanta duniyar musanta amma kar ta zama ita ce mablagu hammina ma'ana kar ta zama ita ce target ɗinmu idan ta zama ita ce target ɗinmu gaba ɗaya to mu ma mun zama kaman kafiran mu mu dai mu san duniyan saboda mu kukuta daga sharrin masharranta ya zama mun tsira mun ɗaukaka addininmu mun karfafi addininmu amma ba shi ne asalin abin burinmu ba su kuma damun ba su da wani buri a duniya in ba wannan abin ba kullum su tunanin kirkiro da kaza ya zama sun shiga tarihi kaga mutum ma har ya kashe kansa ma saboda waye suna a duniya a ce in an zo tarihi a ce ai wani ya mutu don saboda shi ya kawo kaza ba shi bane kaga wannan shine ya zama mablagu hammihim iyakan abin da suke nema kenan to kai musulmi ba a so a ce kai kuma iyakan abin neman ka sana'a ba duniya ba ka nemi duniya ne ka san duniya ba laifi ba ne amma kar ta zama ita ce final target ɗinka wannan shine ka samu maza ya zama na zahirin min al-hayatid dunya wa hum an akhirati hum ghafilun sura kanannu ne gaba da lahira ba su da wani rabo a lahira ألم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ألا تشين سوى أن كافرين da suka tattara komi nasu suka mai da shi cikin duniya ba su da ba neman rabar lahira a tare da su shin ba za su yi tunani ba ne fi alkusim a cikin kawunansu su san cewa su kansu ɗin Allah tabaraka ta'ala shi ya yi su shi ya ba su wannan tunani shi ya tsora su akan duk misali abubuwan da duk suke yi suke ganin sun sani aiki da Allah ne tabaraka ta'ala awala mai tafakkaru fi alkusim ba za su tunani wa kawunansu ba su dawo gabarin wannan gafala ta neman lahira su ita ma lahiran su neme ta kamar yadda suke neman duniya a wani mai tafakkaru fi anfusihim ai ma khalaqa Allahu samawati wal arda shi ubangiji tabaraka ta'ala shine ya halitta samai da kasai din nan ya zamto halittar su su sama da kasa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su duka Allah ya bai halicce su ba illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana yayi su ne don mutane su amfani da tunanin su da hankalin su su su gane cewa ita wannan saman nan da aka yi kan dan me yasa aka yi ta wannan ƙasa da aka yi ta dan me yasa aka yi ta abin da ke tsakani don me yasa aka yi ya kamata ya zama mutum ya yi tunani akan halittar sama da halittar ƙasa kuma ya sani cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda dukkan wannan ayoyi da Allah ya yi kai izina ne ka gane cewa Allah shine mahaliccinsu ka bi shi ka bauta masa shine dalilin yin waɗannan wa adalin musamma kuma ya musu adali abun ambato ma'ana su sama da ƙasan ai suna da lokacinsu su ma saboda lokacin da za a tashi alkiyama ai za a naɗe ƙasa wannan kasar duka za a nade ta ko yau mun nadi sama'a khatay zilli lil kitab kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adna alaina inna kunna fa'ilin to wannan saman za a yaye kasan nan za a za a abunan duka za a tafiyar da su lokacin da za a tashi a kiyama wa inna kaseeran min an-nasi bi liqa'i rabbihim dakafirun wa inna kaseeran min an-nasi sani mafi yawa daga cikin mutane su ne kafiran makka nan da wanda suke kafirci irin nasu da kafiruna wallahi masu kafirce wa Allah ne la yu'minuna bil ba'th ba'da al maut ba sa imani da cewa za a tashi a kiyama bayan an mutu ba sa imani shi yasa bi liqa'i rabbihim kenan ba sa ainihin imani da ainihin saduwa da ubangijinsu cewa za a tashi a kiyama
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض فأمروها أكثر مما أمروها فجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأمروها وآثروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى يتكبر رجاء متان مكة كامرا مكة yace awalan yasiru fil ardi shin ba za su tafiya bane a doron kasa su tafiya mana fayanzuru kaifa kana ajibatu alladhina min qablihim su yi dubi izuwa ga su ga yaya karshen wadda aka aiko kafin su al'ummatan da suka zo kafin su ya karshen su ya kasance ina adawa suke ina samudawa suke ya me ya faru da su ai sun karyata annabawansu kuma abin da ya biyo baya shine an halaka su ina mutanen annabi lutu an halaka su duka qur'ani ya gaya mana waɗannan adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da sauransu duka ai Allah ya halaka su to su kafiran makka ai suna tafiya a hanya suna ganin garuruwan da aka halakar na adawa da na samudawa in sun bi za su gani awalan yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqwatul ladina min qablihim ma'ana al'ummatan da suka zuka hun su ai an halakar da su saboda me yasa kuma aka halakar da su ai sun ƙaryata annabawan su ne shi yasa aka halaka su to su mutanen makka ba sa tunanin su ma idan suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suna tunanin Allah zai bar su ne ai ma'ana ba za a bar su ba kuma kanu ashadda minhum quwwa su waɗannan kafiran da suka zo kafin kafiran makka ai sun kasance sun fi ma mutanen makka duk yadda mutanen makka suke ji da kafircin suna ganin su wayansu ne ai wayansu sun fi su adawa sun fi su samudawa sun fi su a wajen tsananin karfi halittar su ma ba iri ne ba ce amma ya hana a halaka su ai bai hana ba kanu ashadda minhum quwwa wa asarul arda kuma wa'ancan adawa da samudawan nan ai sun fi mutanen makka wato motsa ƙasa wato amfani da ƙasa wajen shuka wajen gine-gine tunda a cikinsu wa kanu yanki tuna minal jibali buyuta hatta duwatsu za ka ga sun kankar duwatsu sun fitar da gidajensu a cikin duwatsu wanda yanzu ana iya ganin abubuwan a duniya ka ga yadda turawa suke yi ka ga dutse an faffasa shi an yi gida har gado ma a masa a komi ma a yi da dutse ko da inci to waɗannan su sun yi wannan abubuwan irin noman da suka yi da irin abubuwa da suka yi amfani da ƙasa ai ka mutanen makka ma ba su ba saboda mutanen makka ai ba manoma ba ne ma su ƙasar su ma ba ta ba ba ta ɗaukar noma duk wanda ya je makka ai ya sani cewa bai taɓa ganin wani gagari inda aka yi shuka ba ba su sai dai irin su can ɗa'ifa a nan ne ake yin amfanin gona ake yin noma sai dai Allah ya ba su arzikin duk amfani kuma za a kawo musu duk abin da suke so za a kawo musu su mutanen makka amma su ba su yi wani abu na ƙasa wadda kamar adawa suka yi ko samudawa suka yi ba wa asarar wa amaruha asar mimma amaruha kuma sun raya ƙasa su kafiran da suka gabata mimma amaruha daga irin yadda mutanen makka kafiran makka suka raya sun fi su raya ta وجاءهم رسلهم بالبينات الله يتي منزلنسو su adawa da samudawa da sauransu manzanninsu sun zo musu bilbayyana da hujjoji mabayyana amma ba su bi ba me ya same su daga baya sai aka halaka su fa kullum na kazna bi zambi wa minhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man qasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun duka ba irin halaka wanda ba a musu ba kuma Allah ya tafi maka nan lawa ya zuba shi ubangiji ya tabbata bai ainihin zalunce su akan abin da aka musu na halakarwa ba kuma kan Allah ya zuba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su yazlimuna anfusahum sun kasance sun zalunci kawunan su ne tunda an turo musu annabawa su zo su gaya musu abin da ya kamata su yi ba su yi ba a dalilin haka suka zalunci kansu aka halaka su to su kafiran maka suna tunanin haka ba zai same su bane to alhamdulillah abin da muka faɗa ne dai Allah ba mu dadan sa abin da muka kuskure Allah shiga mu tana Allah samu da cikin da bayan ta cikin wannan wata Allah gafar ta mai ga mu ta iya iya iya da malamin mu da malamin malamin mu Allah gafar shi mu da sai dukkan damuwi Allah dauke mana su marasa lafiya Allah ba su lafiya wannan kasa Allah ta rabu da ta lafiya wannan tsadar rayuwa da ake fama Allah dauke mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta fara duka ibadun da zai yi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ta yi da su ta hanyar da ta yi da wuri wa ta yi ma ta fara su na su na samani da ta yi da su da wani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين